أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانقداره العظيم يا همة الشهيد لنا بهذا المعبر وسعد في جنبرة سعدنا بالزفر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زد نبيك ورسولك تعظيما وتشريفا وتكريما وابعث المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب Allah subhanahu wa ta'ala ce bayan an yi bayanin ita wutar da kara Allah shi ta shi mu ita annabi sai na so na ta Allah ce sai Allah ya da rantsuwa cewa kalla bi ma'ana ala duk inda kalla take ta zo wajen arba'in da wani abu a cikin Qur'ani amma duk inda ta zo mai yawanta abinda amsa ta razaqin tsawatarwa amma ita wannan kalla bi ma'ana na'am wani kamari Allah yana rantsuwa da wata wallahi Allah yana rantsuwa da dare Iza adbar lokacin da ya juya aimana ya shuɗe wasu Allah yana rantsuwa da asbahi. Iza asbar sabbi ta haska. Inna jawabin rantsuwa wannan ma'idar kubal wallahi ita wutar zakara. Tana ɗaya daga cikin manyan musibobi in jalba yaya ɗayan balawa al'izai masu girma. A abalin lawa min ha Allah shi ya shi mana ita ba jari na Allah ba mu kariya. Naziran amma Allah ya tana da naziran Allah ta fare ta don ta zama naziran gargaɗi lalbashari ga jinsin ɗan adam. Liman sha'anin ku ya rage ga wanda ya ga dama, shi da Allah ya yi dokoki bayan ya yi ɗan adam, ya ce kaza za shi kaza zai bari, kaza halak kaza haram, an umarce shi da kaza an hana shi kaza. sannan wanda ya bi umarni ga gida ta amishtan wanda bai bi umarni ba ga gida ta amishtan yanzu ya rage neman sha a minkum an ya takaddama ya rage mu wanda ya ga dama ya gabata ilal hayr zuwa aikata alhairi aw ilal jannati ko zuwa gidan aljanna aw ya ta'ahara ko kuma ya jinkirta da kai ne ilal sharri zuwa aikata sharri aw ilal nari ko ya kai kai ne wuta كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس قوة رأي رهينة أم بعد إتجنجنا لما كسبت قاعدين تقور ورسات معناه قوة رأي سنة أمري بذا أفنصوت بسي أي كن تقباتن على حيري شين زي فنصوتا تقعين عن قبائد إتجنجنا إلا أصحاب اليمين إلا أصحاب اليمين أما wanda mutanen dama wa humul mu'minuna sune mutane masu imani fahum na juna dukan za su tsira ka'inuna fi jannatin fi jannatin yatasaalu ka'inuna kuma suna karanta su fi jannatin a cikin aljanna ya tasaalu da bayanan suna tambayar juna Aulin limujirimi ma sarakakun fi tsakon قالوا لم نكن من المصلين نعم يتساءلون بينهم دان الجنة سنة تنبيه سنة أن المجرمين بجهال كافرين وحالهم وحالهم جهال أهل الجنة دان الجنة يتساءلون سنة تنبيه سؤال شمات جارية كيتا أن المجرمين كافرين الذين في جهنم وطن أشكي وطن جهنم سيصنع لك أرزنا شمس ما سلككم في سكرة me ya shigar da ku a cikin wuta wannan ta sakara ai ai shan ada na kunun na me ya kawo ku gidan wuta kalu sai suka ba da amsa nan na ku minal musallina wallahi ba mu san daga cikin masu sallah ba kamar ku wannan na kunu ilmul miski hada huwa sabab wannan shine mawari bi dole ya cikin shiga wuta fala ta zaka ba su sai ba su ba su zakka ba wala fala ta zaka ba su gaskata ba wala salla ba su salla ba walakin kazzaba wa tawalla sun juya sun sare fantar da mun na da abin ya kai shiga wuta wannan nafsu da imul miskina kuma ba mu zan masu ci da miskinai ba abinda muka cewa ko wata wata mu ce ma yanda kowa yadda ya samu kai ma ka sai ka fita ka samu وكنا وكنا نهود كما مضمنا كوطاوا cikin maganganun albadil ƙarya ma ha'idina tare da masu kutsawa وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نكذب كما zamba mu gaskata da yau din da ranar sakamakon ba albadil tashin kiyama abinda muka cewa la ba'asa babu tashi wala jaza babu sakamako حتى أتينا اليقين a ta ce na laƙini sai ga mutuwa ta isko matan فما تنفعهم شفاعة الشافعين a shafa'atu shafi'ina ceton masu ceto na farko annabawa na biyu mala'iku na Allah subhanahu wata'ala na uku waliyai za su ceto sannan ƙur'ani zai yi ceto sannan sauran salihan bayi da shahidai kuma ranar alƙiyama Allah zai ba da ceton wasu ga wasu sannan kuma ceto na soyayya da ƙauna wanda idan mutum ya kai ya tabi ɗan lada ga ɗan uwa in yi sa'a to sai a ce bismillah ta ga ga samu gudunmuwa wanda idan soyayya ta kai to har lahira abin zai tabbata in dai an yi soyayya ta don Allah shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ce to su waɗanda suka mutu suna kafirai shafa'atu shafi'ina ceton masu ceto matan fa'un ba za su amfane su ba fali hada don haka innal mala'ikatu kuma mala'iku تشفعوا ذات الشيطان والأنبياء ذا النبوة يشفعون ذات الشيطان والصالحين صالحان باين الله يشفعون ذات الشيطان ولا شفاعة لهم أما كافر بلان سام الشيطان
فما لهم عن التذكرة معرضين فما لهم أي من الحال الظهورين سكت ما زلت جريوا أن تبشر تكون أن تناسوا كذب لله لا جنم يمتسك لا كأنهم حور مستنفرة suna gudun wa'azi ka'annan kai kace homuran jakkan daji ne mustanfiratun a mustanfiratun mai homarewa da gudu a mustanfiratun ta daji farnannin kafawa من قطرة da zaki yadda kafo ta gudu gare shi ai ya harbuna min al'asali yadda jakkin daji ka gudun zaki to haka nan kafirai suke gudun wa'azi kan a ce masa ka za a halak ka za a haram Bazila. suna gudun wa'azzawa kama ya harbu da minar asali kamar yadda ke suke gudun zaki sai suka ce na hannu zanunin da kamun ba za mu gargata da kai bayan muhammad ana ya ki taban da ƙar'u sai ka sauka min da littafi ko wasiƙa wadda za ta zama daga allah mu ba za mu gargata da kai ba a sati da suna alaina ki taban da ƙar'u sai mun ga wasiƙa aikakka daga allah annobi da biyu in shi Allah yana son mu gargata da shi ulwana kulli ahadin min ai ya san adination ko wanda daga cikin mu ya rubuta takarda wasiƙa zuwa Abu Abu Jahal dan Hisham a rubuta wasiƙa zuwa Shaybatu a rubuta wasiƙa ila al-Walid ibn al-Mughirah kitaba a rubuta wata wasiƙa ila Usmatu zuwa Usmatu ibn Rabi'a ilal wani ta wajen majira ta kai ga wani ɗan majira lillahi ya hukumu kitabin kowane ɗaya daga cikin mu a keɓance shi da wasiƙa ya san cewa Allah ya rubuta mana wannan invitation a takardar da zai ba mu labari da amrihi da abin da ya kanu shi Allah Allah subhanahu wa ta'ala ce bal
بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة a rashin sanin Allah subhanahu wa ta'ala ba karamin matsala ba ce a shi dan adam idan mutum ya diba yadda yake daga hannun Allah subhanahu wa ta'ala iskar sheda ta yi yanzu da zarar an rike duduba da ta bace miyau na hadawa na dan adam da zarar an rike shi ba shi da wata dubara hitsari wanda kan ta daga cikin jiki ne da zarar an rike shi ba da wata dubara kala'ul hada na kashi in zai fita aka rike aka hana shi ta shi kenan bai da wata dubara da zarar an samu wani ƙwaro cikin kunne ya tsita ita mai gobowa an hana an ɗauke mai wata dubara nau'o'a na waɗanda Allah ya kyanta da ɗan adam ba su da iyaka ka ƙi Allah ya ga dama miyan waɗanda gara ka haɗawa sai su sarƙe ka fi ƙiyin gaba su ƙiyin baya amma dai Allah ya samu ɗan adam salala wani hanyar ce wai Allah ya san adireshin su a rubuta masa suka ko a rubuta masa kaza to saboda Allah ya san talibin da ya mu kowane kafin an gaba su Allah ce ya ce abastu wa umli lahum innaka yadi matin abastu ina musu talala mugun shirin da ni musu mai karfi ne ko ni za su faɗi wata jir sabarin jami'a ka yi haƙuri haƙurin da babu gadin dangana za su isko mu inna rabbaka da bilin lisani Allah yana nan madakata yana jiran su illa so in an kai ƙarshe sai su ba labari to sai ga wannan mai wannan kama abu jahal Allah ya fara kama tun ranar yakin badar an zo an tsare shi ya an tsare shi na kyakkyarin mutuwa to cikin wannan matsalar da yake ciki abdullahi dan mas'udu mutum ne wanda yake mai rauni a cikin sahabbai amma shi ne mai ɗaukar takalmin annabi sallallahu alaihi wasallam wata yana karatu sai abu jahal ya ji haushi ya zo shashi mani sai da jini ya so mashi ga kunne shi kenan ranar yakin badar sai annabi ya ce ka sai ka dikki ba cikin sauran waɗanda ba su mutu ba ka yi da gigarawa ka yi da kashe shi don a rusa ma ranar kawo yaƙi don shi kullum yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hema to shine sai ya tare zagaya abuja ɗaya iske wanda bai yi da mutuwa ba sai ya sa takobi na shi yana yanka ne sai ya ce mishi wannan ɗan gundun takobi na ka ba shi ka kashe ni ɗauki takobi za ka yi da tsare da shi bayan ya zo ya ɗauki takobin nashi kahin ya yanke takobin nashi amma zan ba ka saƙo zuwa ga muhammad ka faɗa mashi ka ce gaba da shi yanzu na fara to shi ne da aka faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kalma da ya ce fir'aunan nashi zamani ya yi fir'aunan musa fir'aunan musa da ya ga ya kai cikin tsoron ƙurzun aka kawo mai saƙon wasiƙar da ya taɓa rubutawa yabba mala'ika jibiru to shi kenan da aka miƙa mai takarda ya galalle mutuwa ce sai ce amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina shi wannan ba a kashe ba amma ga wasiƙa da yamma kai mai yankan hukunci to shi kenan da sai ya ce ya sallama sai jibrilu alaihi salam ya ce mishi a lana wa qad asaita qablu wa kunta minal kafirina da a yi sayyar za ka imani wanda wannan hususiya ce in an kai ranar mutuwa ka karɓi tuban mutum sai al'umma annabi Muhammad amma wanda ba su ba da zarar aka kama mutum ya kai tasharin mutuwa to an kulle mai kowa tuba don haka muna nan cikin cin amfani annabi Muhammad alaihi salatu wasalam cikin kowane lokaci wanda wasu mu ba su samu ba kafin auna inda fir'aunan da fir'aunan Musa shine na annabi Muhammad to da ya ci banza saboda ya ce amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila ya imani da ubangijin da banu isra'ila sun kai imani da shi wa ana minal muslimin kuma an lissafa da ni ila cikin musulmi an kace mai a'a an riga an kulle mai kowace ba to amma mu al'umma da muhammadu muddin mutum yana cikin hankalin kai ne yace ma Allah ya tuba ko in yake aikata to Allah ya amsa to shi ne lokacin da ya kai wannan hali sai ya yanke kan nashi ya huda kunne ne ya zarga zare ya jawo sai malaka jibiru ya biyo shi yana dariya shi kenan da ya biyo shi yana dariya aka jawo kai ne wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mishi jibiru ni kaka ba dariya sai ya ce mishi marin da ya mashi kunne ne jini ya hito shi ne yau nake maimai nake sama shi murnar yau Allah ya kawo ga kan makinai ya yanki ke ya jafi kasa da yake mashi haza da haza wannan mamadin wancan abin da ya mashi da shi Allah subhanahu wata'ala ce bal yuridu kullu mri'in ko wani mutum abin da yake nuni daga cikin kashirai an yi wuta su hufa a aiko mai da takarda wasiƙa munashsharatan a ɗaiɗaita a ce wannan invitation ɗin wani ce wannan invitation din wace kulluhum yuhibbu an takuna bainahum munasabatun ma Allah ko wannan sai ka a ce mai yana da yana da personal invitation tsakanin da Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wa ta'ala ce kalla كلا بل لا يخافون الآخرة am Allah subhanahu wa ta'ala ce ko kusa radabun amma aradu an tsawata ta su daga abin da suke yi la yumkinu hada hakan da suka san Allah ya girmama su to Allah ba zai mutu ba saboda ba su girmama nashi annabin ba kuma ba su yi mai sikar da za a ba su kalmar girmama ba ko da ana samun ta bal kai dai la yahabunan ahirata ba su tsoron lahira don musulunta ba ai la yahabunan azabar ahirati ba su tsoron azabar lahira
كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما تشاء وما تذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة نعم كلا أنا أبغى وتعالى شيء أكيد كبتاه وجهنا أبوه كلا إذا كنا كلا تاسبا دوش أن كي كلشم وتلا أشجع سبوا إنه أي يند القرآن القرآن يك تذكرة سنة سواتي فمن شاء ذكره wanda ya ga dama ƙur'ani ya wa'azar da shi qara'ahu ya karanta fasa idai arzuta wa ma tasha'un amma ku sani wannan shi kuma magana ce ta masu imani ma sha'una ba za ku zo karanta qur'ani ba illa an insha Allah sai in Allah ya ga dama kullum bi mashi'ati tabaraka wa ta'ala duk abin da ku gani da kaddarawa Allah ta subhanahu wa ta'ala mai imani ba kwato imani ne ga Allah ba shi kuma wanda ya kafirce ma Allah ba yayi ƙarfin Allah bane ya kafirce kuma shi alqur'ani a shi Allah ahlut takawai shine wanda a ahalin aji tsoro ne wani mutu haiku an ɗali an yuttaka Allah shi ne macancancin aji tsoro ne wa ahalar magafirati ko Allah shi ne ahalin mazoba da gafara li'annar magafirata layin ɗa gafara ba mai ba da illallah sai Allah
بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نمنع عظامه بلى قادرين على أن نترك بنانه
Allah subhanahu wa ta'ala ce suratul qiyamati wannan sura ce mai taken ranar kiyama makiyatu an sauka da ita makka wa ayata tisqun wa thalathuna ayatan aya 39 au 40 ayatan aya 40 bismillahir rahmanir rahim min adabil qira'ati yana daga ladabin karatu as-sukutu a dan shiru dan kadan kabla ibtida'i gabanin farawa da ra'atu surat yan kai kan sabon sura adaban zalla da bi na bambanta surar da ta gabata da sura mai zuwa min an ya kula bismillahir rahmanir rahim daidai in mutum ya ce bismillahir rahmanir rahim watan fi ba'al zalika mubasharata ka kore cewa ka rungumi karantawa kai tsaye a sai ka dan tsaya ka dan shiru ka dan la uqsimu la ina bi ma'ana na'am ko kuma la bi ma'ana za'idatun ko wata malamai sun ba da ma'ana la ma'ana ne an kokotimu ina rantsuwa ko kuma la inan za'idatun kokotimu bi yawmin qiyamati Allah yana rantsuwa da ranar kiyama kokotimu Allah yana rantsuwa da yawmin da rai Allah wa mace mai zargin kanta annabta lati talu annabta lati talu ran da ke zargin kanta wa'in yi ta hadar ko da ta yi ƙoƙari tun isani a cikin kyautatawa wa jawabul kasani jawabin wannan rantsuwa da Allah ya ce uqsimu bi yawmil qiyamati uqsimu bin nafsil lawamati mazukun jawabin da rantsuwa shafafe ne ma'anar jawabin rantsuwa Allah yana rantsuwa da ranar alkiyama wallahi da duk abin da za a tashi kowa ita nafsu rai rai sab'atu akasanin ta kaso kaso bakwai kamar yadda ya zo a cikin ƙur'ani daban-daban rai ta farko a rai al'amman kristu'in mai umarni a aikata asha sai ku a allah yana cewa inda nan su al'amman kristu illa man rahim rai mai umarni ce da aikata asha illa man rahim sai wanda ya gama da jinka allah sai ta kauce ta goce daga amara ta gurguza gaba wannan amara da aikata ashiya ita ce zuciya karai da masu sabon Allah har in Allah yana nufin alherin ɗan adam sai Allah ya tayar mata da wani mai aiko mai aike ko mai caji gare ta daga asirin zuciya da zai sa zargi cikinta na zargin kai in ta takaita aiki alheri ko kuma idan ta gabar ma ta in ta aiki na asha sai ta zama rai ita al'amma ya fi da su ita kuma sai ta koma ta kalibu ta juya na ruwa matan ta gugusa ga wata na mai zargin kai a ta shiga cikin mataki na alheri wata haƙar an aka saman lawo da hatta kai matsayin da Allah zai rantsuwa da ita Allah ya cewa ƙoƙotin zunnatin da ruwa mace Allah yana rantsuwa da ran da ka zargin kanta in ta takaita ga aikata aiki alheri ko kuma ran da ka zargin kanta in ta aikata aiki na sha in Allah yana nufin alheri gare ta makari bisa ga haka min ha ilhamar sai Allah ya aiko wadda ilhaman mabuɗar ƙanso wata fahimta daga Allah kai tsaye a sai Allah kinsa mata aikata alheri Allah yana ba labarin da ke fa alhamaha fujuraha wa taqwaha wannan alhamaha in ice ice ake kira nafsul mulhama ran da Allah kawa ilhama sanan ne wasu bayan Allah waɗanda an masu tambaya nan take sai a ji an ba da amsa kamar an yi wahayin daga zuciyar ɗan adam to ita ake kira annabtul mulhama in rai ta zama nafsul mulhama to za ta shagaltu da aikata alheri za ta nisanci dukkan sharri kuma in har ta fada aiki na aisha ta za ta rika hankalin zai tashi na girgiza wata lulu kuma ta tashi in ta shuɗe a kan haka na zaman ta mulawa in ta shuɗe a kan haini sai ta zama sai ta samu natsuwa allah haini ga aikin zai sai ta samu natsuwa kuma ta nisanci dukkan sharri sai ta koma annabtul mutma'inna sai ta saurari ta cancanci a kira ta minan harfi daga hana ta ilahiyya ta Allah ɗora cewa ya ayyuhan ya ayyatu annabtul mutma'inna ya ke rayuwar da kika nutsu da duk abin da Allah ya zarta mai daɗi da mara daɗi to ki koma wurin ubangijinki in ta koma wajen ubangiji ta sallama duk abin da ya zo ta sallama ma Allah to sai ta samu maka sai ta samu makami na na na rila bijan imadarin akdari a rila da gudane gudanen kaddarorin Allah masu daɗi da marasa daɗi to idan ta zan mai yarda da haka la ta kuma marliyatan ba za ta kai nafsul marliya ba illa ba da an kanar rana ta sai ta fara yarda da duk kaddarorin Allah to shi ne sai ta zama masu sai ta zama sarauniyar rayuka idan namtar na anu to ita ita zuciya ita nafsu idan ba ta yi da Allah ba duk abin da ya aikata to shi ko Allah a zai ya sallama mata da ce mata ya yarda da ita ba magawa ita rai sai ta yarda da hukuncin Allah mai daɗi da mara daɗi ta sallama sannan shi Allah ya yarda da wannan rayuwar to sai Allah ne da ita raniya in ta zama raniya kuma sai ta koma marniyatan yardajjiya ma'ana in ta koma yardajjiya ita kuma za ta koma randa duk abin da take so Allah ya mata shine wanda Allah subhanahu wata'ala ke cewa rubba ash'as akbar law aka sama ala lahi da abarra ka sama akwai mutunan da aka ganin mabugatai ana ganin ba kowane bane ba kowane auren Allah a wata riwaya madfu'un anil afwari in ma ta san uwa a kasa mai tsaya ce kai ta can ba hanya gaba ce to amma iri irin su lau aka san Allah da zai rantsuwa ya ce wallahi yau Allah sai ya ruwa Allah zai ruwa saboda zama dai marniyat marniyat Allah yana yadda da su da duk abin da suka yi wannan shine ragalagen rayuka guda shida to sai rai ta koma kamilatan kamila karwar kamala sai Allah subhanahu wata'ala ce ya ayyata man nafsul mutma'inna ya ce nafsul mutma'inna ce koma wajen ubangiji raniyatan mai yarda da Allah marni ya tafi ta kuma akwai yardawa ki shiga cikin bayi na zaɓaɓɓi al'ummar cikakku ki shiga cikin aljanna sarki ki ci abin da ka dama ki aikata abin da ka gada ma aya sabar insanu Allah subhanahu wata'ala ce aya sabar insanu kadu har yanzu maganar masu cewa aiko masu da wasiƙa ce aya sabar insanu kabiru wanda a kafiri yana sa ran Allah na jama'a izamahu ba za mu tattara ƙasusuwa ne ba da ba su don tashi wal iyai da rayuwa ba ne amsa na am na jima'u ma za mu tattara ta ƙadiri na mu masu iko ne ma a jam'a tare tara ran ala an musawwe kuma mu daidaita banana hu ɗan yatsu ne wani yana sabi su ne ɗan yatsu nu'idu ha izaman mu mai da ita ƙasusuwa bayan ƙasa ta canye ta kama kanat ma'azigariya kamar yadda take ma'azigariya da ƙarancinta da siffarta فكيف تلك ديرتي إذا ألا أميد قنانا جيوجي دي قنانا قطوفوا تو أي إذا ببقى بليتي بليتي بل يريد الإنسان ليفجر أمامه بل كيدا يريد الإنسان الكافر الإنسان الكافر هو أن أكافر يريد ينامي ليفجر يبات أمامه قباني منين قباني يوم القيامة دار القيامة لا تعلم له شيئا ala ta alamu lahu shay'an baka san komai ba game da alkiyama wa turidu takziba kuma kana son ka ƙarya ta ranar alkiyama yas'alu sai na tambaya yas'alu sai na tambaya ayyana yawmul qiyamati yaushe ne ranar kiyama su'alu sai tambaya ta izgiri au takziba ko ko ƙaryatawa فإذا مرض البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر تقول الإنسان يومئذ ليل المطر تسميت لك أيانا يوشني ويصور عليك أمسا فإذا بريق البصر تو بريق البصر جلوك تندى البصر غني بريق أكا حفكا ميوان إياه wata hisha ya zannunce wata hanyar ya yi tsemuwa limara a saboda abin da zai gani mimma kana yukazzibuhu na abin da ya karyata toran nan ne na ranar kiyama in bai sani ba ya rubuta ya aje wa sabal kamar ranar da wata zai cippe Allah mai koma mai duhu wata haka na'u haske ne ya gushe wajen ashamsu wal kamar kuma a game rana da wata wuri guda fadala azu kullo min al magaribi daga yamma wa zahaba dawuma a kawo musu da haske wa zalika yawmun yawm wa zalika yakunu yawmal qiyamati ran nan ne da ranar kiyama يقول الإنسان لا نتشي ما يوجد ما يقول زي كما ينا أين المفر إناني مغدانا كلا كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر كلا الله سبحانه وتعالى شيء لا مفر أي لا مكان الفرار كدو بازيوبا لا وزر با ملقى يتحسن به دزاء لديك وأن ملقى ila rabbika yawma idhin mustaqarru wurin tabbata da malaba da wurin gudu a tare sai ga Allah to shi kuma Allah ba ai ga aka gyara shi ba ai mustaqarru na halaiki matabbata hadisa jami'an baki da irin Allah zuwa ga Allah ne fi zalikal yawm a wannan ranar kiyama fa yuhasabuna za a yi sabi wa jazuna ai masa kamako ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر من قول الإنسان ذا أبا أن أدم لاباري أن أدم كاذبي يوم إذن أولنا لنا بما قدم da abin da ya gabatar na aiki in na asha in na alhayi wa ahar da abin da ya jinkirta ai bi awwali amalihi wa ahli aikin da ya gabatar da wanda ya jinkirta aw da ma qaddama min ta'at ko ko abashi labari abin da ya gabatar na aiki alheri wa ahar min ta'at da abin da ya jinkirta na aikin da'a da bai yi ba sai ya koma ya zama
فالإنسان على نفسه بصيرا بل كي الإنسان إترى هو بصيرة ميلورات على نفسه بساكنتا الإنسان في ذلك اليوم أن أدم أولنا لنا اليوم يوم شاهد نفسه زي ما كان شهيدا أي تسيب جواره قبل من الله سبحانه شهيدا بأمره أيوكا ليقباتر
ولو القلب عظيما أم لا تعرف به لسانك لتحجل به إن علينا جمعه وقرآنه Allah subhanahu wa ta'ala ce a kowace rai basiratun mai lura ce mai sa ido ne a kanta tadda tan iku jawabi hu bi amali gabobi za su yi hurci da abin da ɗan adam ya aikata walau alƙama azirahu ko da ya kawo hanzari ya ce ai abu kaza da ya aikata na asha ga da ne ai lawaitu zira da zai kawo hanzari ma ƙubilar ma'aziru da ba karɓi hanzarin shi ba saboda hanzari daga nan duniya aka nema nai ai ta nuna kiyama mutum ba zai da wani hanzari ba za ta da bihi lisanaka ya rasulullahi kada ka motsar da harshenka liki ajala bihi don gaugauta karatun qur'ani saboda zo da dalilin da kai ta wannan aya manzala mutuwar amincin Allah yana gogayya da matsa da wahala wurin wahayi wurin don saboda karɓar wahayi kayan idan a tari biyu ya zo in malaka jibiru alaihissalamu ya zo ya yi karatu sai yana jin sawun malaka jibiru yana faɗin aya yana faɗin aya yana nan ya karanta bayan karanta ƙur'ani nan take gaban jibril alaihissalam don kai canza wani abu ko ko wani abu kare kuce saboda takan lufin dora mu kai ne wahala wa nizan ala Allah ya futa wushewa da faɗan kada wani abu ya kuce mishi fakane za ka ra jibril sai ya zama in mala'ika jibril alaihissalam ya yi karatu sai ka ga annabi yana motsa harshe yana wata kalmomin da aka faɗa mishi ya jibiru kalmomin da jibiru alaihi salam yake ambatawa kamar yana karɓar ƙur'ani daga mala'ika jibiru alaihi salam sai Allah subhanahu wata'ala ya ce mishi za ka haɗi bihi lisanaka bari motsa harshenka lokacin da jibiru ke karanta karatu ƙaunar faraji jibiru tun bai ƙara karatu a nan gare ka ba za ka haɗi bihi lisanaka ka ban motsa harshenka haufa an yamfari ta minka don tsoron kada ƙur'ani ya kuce maka inna alaina jam'ahu inna alaina jam'ahu jam'ahu tattara alƙur'ani fi safika a cikin kirjinka inna alaina wallahi yana gare mu jam'ul qur'ani tara alqur'ani fi sadarin nabi a cikin zuciya annabi Allah yana ga Allah subhanahu wata'ala wa qur'anahu da karanta shi ai qira'a saka iyahu karatun ga qur'ani ai jariyano gudana sai alani ta daga harshenka alaina yana gare mu ma'ana shi jibril alayhi salamu matsayin wasuƙa ne kawai ya zo ya faɗi amma mai karanta da qur'ani ga annabi shine Allah subhanahu wata'ala
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه فإذا قرأناه Allah ce idan muka karanta Qur'ani alaika gare ka bi ta Jibril da karatun Jibril alaika gare ka fattabi ka bi Qur'ani ko karantawa kai a idda ni qira'atu ka saware shi kawai fa kana sallallahu alaihi wasallam fa anzalika yastami sai manzo Allah ya koma daga bayan an zokar da wannan aya sai ya zama mai saurare kawai idza zahaba Jibril idan Jibril alaihi salatu wasallam ya koma qara'ahu ala nas sai ya karanta shi daidai harfan da harfin ala nasu ga mutane kuma inda ala ya bayanahu sannan bayani ne duk tafhimi laka na fahimtar da kai shi qur'ani to yana kuma gare mu mu za fahimtar da kai abin da a cikin qur'anin da aka saukan maka Allah subhanahu wata'ala na cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim ya rasulullahi mun saukan ma da alqur'ani kai za kawa mutane bayanin abin da aka saukan musu to inda larabcin ɗaya ne na ƙur'ani za a karantawa to da kuma karanta ya iya amma sai Allah ce mutu bayyana lillahi kai za ka yin bayani kenan bayanin yana ga hannun annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin irin bayanan da zai biyo hannun annabi Allah subhanahu wata'ala ya umarci ayi sallah amma bai faɗi wanda ayi sallah ba Allah ya ce aqimu salata wa atu zakata ayi sallah abad zakka wa ka umar zaki ayi sallah tare da masallata amma ya za a yi sallar ya za a yi zakat sai mun ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sallu kama ra'aytu muni usalli ku yi sallah irin yadda kuka ni annabi Muhammad ina sallah sannan wani haji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hudu anni manasikakum ku zo wuri na ku karɓi aikin ku na ibada ta aika haji don haka shi alƙur'ani ya zo da shi dunkule shi kuma annabi muhammadu shi ne zai bayyana shi falle-falle don min don amsa ga wanda an dare ita wannan aya wala ita kadai a wannan aya kadai da Allah subhanahu wata'ala ce inna alaina jam'ahu wa qur'ana da wannan da aya ce inna alaina bayana to wannan aya kadai za ta ba mu aminci a cikin addinin mu tun farkon abin da ya wani sauka ga alqur'ani sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam inna alaina jam'ahu tattara alqur'ani gare mu yake ba gare ka ba karanta shi gare mu yake ba da gare ka ba in mun karanta ma shi ce nan Allah shi ka karanta alƙur'ani ba ta bi ƙur'ana ka bi karatun da aka yi maka sannan bayyana wani abun da ƙur'ani ka bi kuma yana nan gare mu sai Allah ya lamunce mu annabi ne sallallahu alaihi wasallam zai tana ƙur'ani sai Allah ya tattara alƙur'ani a cikin zukatan al'umma aka tattara shi a cikin takardu ga al'umma ta harikan lil'ada haɗa wadda ta ce ta al'ada a haƙƙin naka haccewa kai ɗan adam la ta fi buƙatar ba za ka taɓa zuwa ga wani muhalli ba man ya hannun al'ur'ani fi zai face sai ka irge wanda yake yana hadisi da al'ur'ani za ka irge ƙur'ani za ka irge takardu an sun fitar al'ur'ani wannan ƙur'ani a cikin kowane ɗaki akwai shi ba za ka taɓa samun wani bagire ba ya fi yi musamman da babu ƙur'ani a gare ko a cikin gidan shehu ya ce ya gamu da wani malamin yahudawa a ƙasar magare sai na iske shi da ƙur'ani to kaga shi ne abin mamaki mu ya gama rahibi da ƙur'ani sannan simbol shugaban kasar senegal ya ba ni labari a cikin wannan shekara sadda aka yi wani ake wani tafsiri ya ce shi zingor yana da ƙor'ani gida ne a tare da yana kirista kuma kullum za kan ta ƙor'ani kai dukkan gari dai da zai tafiye ƙor'ana za ka iske ƙor'ani a je wannan ba saboda limanin minan nahu abinda Allah ya lamunce ne na biyu ga annabi nai tun farkon saukar da wahayi da Allah ya ce inna alaina jam'u hada qur'ani gare mu yake ba gare ka ba Allah ya hada qur'ani hada wadda bai taba wani tare bai taba samun wannan hada ba da karatu ne da nuna kira'atul qur'ani Allah ya lamunce karanta alqur'ani ayyana kuma ka kalli waɗanda ka karatu alƙur'ani na farko mutane musulmi suna karatu ƙur'ani suna karatu ƙur'ani ta ƙarruban don ibada ga Allah to su ko kashe su ma ya ƙarƙu da suna karanta ƙur'ani ikiya da don wasu buƙatu ilai da ƙur'ani da kuma jawo wasu abubuwa da suka neman su gano kai bakin ƙarye ma ya ƙarar ƙur'ani yana karatu ƙur'ani a gidanku garinka akwai rediyo bakin ƙarfi na kasu ƙur'ani dukkan rediyo da talabijin da talabijin ga wayoyi ne ga hannu duk suna ta kasu ƙur'ani fi kulle wakati a cikin kowane wakati min al-awqat na waqta taraddadar qur'ani zaka yi qur'ani na kai kawo har gidan rediyon har gidan rediyon kafa isra'ila ana sa karatun qur'ani wato ita isra'ila ita kokon kayan shirmiya a hata ina aka bari ta har gida ne don faransa su kuma su an manyan mataimakan su kayan a koma ga amerika da ingila har ta yi fada paparoma rom to har su kana ake ƙorani paparoma kai ne yana da alƙur'ani a cikin gida ne a ce ta juno ta jawwala Ra'isu Ra'ayi Birtaniya jagororin jagororin masu mulkin Ingila rashin wani ya yi yawo maƙiyin musulunci ya yawo ta cikin duniya ya dawo to sai ya zauna fi majalisar umumi a cikin wani zama da an kai na kowa da kowa al-burtani wani zama da an kai a ingila sai ya zo da al-qur'ani da ya daga qur'ani ya ce har kitabu kun ga littafin ga kun ga wancan dan dakin can da a can kasar makka muddin waɗanda abin suna cikin duniya wallahi ba zama na ya gare mu tafiya a cikin duniya ya wajaba gare mu mu yaƙi waɗanda abubuwa guda biyu da ƙur'ani da ɗakin ka'aba wato wannan haskawa da aka wa ka'aba ana tsawafi kullum duk wani sabon musulmi sai shauki ya kama shi ko kuɗin su annan gare sai ya ce Allah ba shi ikon tsaya to wannan abin ya ƙara zama bala'i ga kayayyaki sannan ya ka hasko madina kaga ɗakun a masallatai al'umma sun yi sau-sau ana sallah sai kai fata ko kuɗin su an nan gare ka Allah ba ka dama ka zo ka zarci annabi ka zarci masallacin annabi to wannan abin sai ƙara zama guba ga kahiran duniya duk hanyar za a ɓullowa yanzu ga shi daga cikin gubobin hana ziyartar waɗannan mahallai masu ƙarfi yau an wayi gari ɗakin ka'aba da aka zuwa shekka guda yau ga shi matsayin miliyan uku abin mamaki kusan hajji nawa za a ce ba ta duniyar da waɗannan yana daga cikin matakan da aka so a hana musulmi zuwa aikin haji shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam dama yayi albishir ga musulmi yana cewa ku kokarta ku haji ku yi kokari ku yi haji tun ba a hana aikin haji ba to yanzu matakan hana aikin haji ga sunan suna cikin kamawa haji da duk shekara sai an kare duk shekara sai an kare har akai abin da aka bukata in yanzan sai an ce sai ka ba da gidanka ka ɗauka ka ba a cikin ba a buƙatar aiki hajji kai tsaye ya ce shi shugaban ingila ce ya wajen mai yakuwan ga guda biyu da duk abin da mun mallaka yin watan na dama da dai dama har dai da ƙwa'ani da ka'aba sun da cikin duniya na farko hadamul ka'aba a dare musa ka'aba kuma a shahi qur'ani gaban ƙasa. amma matsayin Allah shugaban Ingila ya mance ita gidan rediyon Ingila a wannan lokacin da yake wagga magana kuma shi ne shugaban ƙasar Ingila a gabanin ƙarfe hudu awa ta hudu a ƙabar rajaki ma'ana da ƙarfe hudu zuwa biyar sai an zaka zo ƙur'ani ta ba da sai kuma ƙur'ani zai ta kai kawo a gidan rediyon ingila da a sani na gabatin da mai daɗin murya bisa freedom ɗin shi ko yana so ko da so kun bai yana ya yi wa ga kalmar cikin ƙasa ta cikin dama ta amma ga ƙur'ani cikin ƙasa ta yi bai iya hana a sashi bai iya hana a sashi saboda buwayar ƙur'ani da mujiza ta ƙur'ani sai shi Allah subhanahu wa ta'ala lamina bana ya lamunce mana annal qur'ana urau cewa za a makaranta ƙwar'ani labud da ba makawa to ana so ko ba a sosai an karanta ƙwar'ani da kowace kai fiya sai an karanta ƙwar'ani da wadda mun ka sani da kai fiyan ma da mun sani ba yanzu ya gashi muna gani tun da can da ana mamaki ana cewa ba a yadda karatu cikin rediyo ba to an wayi gari gashi nan ga wai kowa ana karantawa wannan shine haɗa ƙwar'ani da karatu ne kuma akwai lokaci kuma inda alaina bayana Allah ce bayyana abin da ke cikin alkur'ani bai alaina yana gare mu ai tafsirin alkur'ani fasar alkur'ani kuma shi ko alkur'ani fasar alkur'ani duka waɗannan tafsirai wanda an ka tattara da mazaje na alkur'ani al-mufassiru da masu fasara alkur'ani qur'ani a cikin kowane baje yanzu wa kowane yare in Allah ya kaddare mutum ya zo masallacin maka ko madina zai ga yare kala kala kala kala ga suna an fasar qur'ani da su a cikin kowane zamani kai har ya zuwa matsalin mu nan Senegal gashi muna yi da yaren wani wannan duka yana daga cikin lamanar da Allah ya ma annabi ne tun farkon saukar wahayin ƙur'ani na cewa inna alaina bayana inna alaina jam'ahu wa ƙur'ana fi kulli hala a cikin dukkan wannan mu dai musulmi alhamdulillah wajen neman zamma wa adana rabbuna haƙƙan abinda Allah ya alƙawanta muna ta yace muna inna na hamdu zannin zikira wa inna na hudu hafizun mu muka saukar da qur'ani mu zan ba shi kaya to wajen neman wa adana rabbuna haƙƙan mun ga abinda Allah ya alƙawanta muna ya tabbata to bisa ga haka ne mu mun yadda mun aminta da annama wa adana Allah duk abinda Allah ya yi muna na aljanna da sha alkawtara da jin daɗi da ƙetar siraɗi da duk abin da za a ba sakamakon ga musulmi to zai tabbata gare mu insha Allah.
صدق الله العظيم Salamu alaikum. Bana fatan fashawa lafiya. Za ka kuma da shi kowa na halarta lokacin da na yi wani aiki na lafiya. Ban ba da shi hadiya ga wani wani cikin waliyan Allah subhanahu wa ta'ala.
Ai, ba sai wani ba, duk wanda haka so daga cikin al'umma kana mai baiwa aikin aikin ka na alheri kuma Allah zai kira aikin. kana iya ma yin addu'a ko karanta Qur'ani ka bayar zuwa ga musulmin duniya baki daya kana ma iya cewa tun daga zamanin Annabi Adam har kawo yau kaza da ni karanta na Qur'ani ko ulul Allah ko salati annabi ko mai kama da haka Allah kai na da kare su kuma Allah zai kai don haka hadiyya ce ana yi wanda Allah ba iko ne kuma ana bukata haka in yana da kyau ai abinda addu'a abinda musulmi ka cewa rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu wa ghfir lil ladzina tabu qablana haka dai alqur'ani ke ta karantar da mu. a dinda ka'idan musulmi yin addu'a ga waɗanda sun ka musulunta gabanin don haka mu ma wajibi ne mu shiga da yin addu'a ga waɗanda suka riga musulunta ko mai addu'a ga mutanen zamanin da alheri da ta zama lafiya da kuma ta gafara samu gafara ga Allah subhanahu wata'ala duk wanda an kai yana da kyau
Allah ta kala kai. Za ka kuma nan amma dai mutum ya sani matakin farko a wa uwa da uba addu'a to matakin farko kafin duk inda mutum zai je kai hadiyya ta addu'a to ya fara yin uwa sai da uba ne don su Allah ya umarce shi Allah ya ce mishi yuqul rabbi irhamhu ma kama rabbani sagira Allah ya ba shi asanin na cewa yayi musu addu'a
Haka na menene hukuncin wanda ya samu wani kusur amma ni yana aure shi aure ne shi na don kusur ya shi ku ya dawo
a idan sana'a ta ce babu laifi don halalura cikin nuna abinci amma kuma mai yin sana'a ya wa wajibi ne ya kafa kafa da ita yawa kamar hukuncin kai ne kirki awon kowa ne ko wata sana'a ta masana'anta wadda in an yi tana kaiwa ga makoshi abin da nasu ya ce shi mai sana'a babu laifi an mai rangon amma ɗan kallo ya zo ya tsaya ƙoran ma'aikatan ma'aikata tana shiga ga makoshi ne azumi ya kare don haka shi mai suna an mai ran mai zalla zuwa ce wurin neman abincin shi amma kai dan kallo kai zo kai tsaye wurin wata ma'aikata tana kai ma ga makoshi azumin ka ya kai ya saka da kauri ko da mai kan dafa yan ciki naira hamsin Allah ya gafarta ma mu da ta da mahaifin Fatima Lahadi ya riba hausa na ajira.
Allah ba mu lafiya zama lafiya Allah ya zaune kasar mu Najeriya lafiya Allah ya zaune da jihar Zamfara lafiya Allah ya zaune da garin kauran nan wani lafiya jagoran wannan gari mai martaba yana kaura Allah ya saka mai alheri Allah ya ba shi kariya a zuwa sai na zuwa lafiya kudurorin da yake kudurta mu wannan gari na ci gaba Allah shi ba shi nasara Allah shi kashi gare mu a nan na shara da izaja alam na shara da izaja bukatocin da muke da su a wurin Allah Allah ya san su Allah ya biya mana Allah ya yi mana kunci Allah ya yi mana damuwa alfamar sai na rasulullahi alam na shara da izaja alam na shara da izaja ga masu aikowa suna roƙon addu'a a wannan mahalli albarkar qur'ani albarkar wannan wata Allah shi biya da wannan bukatu Allah ya san bukatocin Allah shi biya alam na shara da izaja makaranta alam na shara da izaja da niyyar ɗalibanmu na ilimin zamani ko na arabiya Allah hankal kasar Allah ya da bukatoci wa'inda auren jarabawa Allah ba su nasara wa'inda kuma suka ƙare aiki ba aikin Allah ba su aiki wa'inda kuma suka samu aikin Allah shi amfani da su ya amfani al'umma da kuma su ila rasulullahi yan kasuwanmu na garin ƙauren na moda Allah ya ciyar da al'amuran su gaba da kuma su ila rasulullahi alam na shara da izaja alam na sharaha da izaja mutanen da ke ba mu gudunmuwa a wannan mahalli Allah ya san da su waɗanda ka ɗan ambatawa sai dai a kamata amma waɗanda sun ka ba da gudunmuwa na zahiri da na baɗi ne Allah ya saka muku da iri Allah ya biya muku dukkan buƙatoci da karanta musu alam na sharaha da izaja alam na shara da ibada a gaban babbantan ƙungiyoyin da ka aiko wa neman addu'a Allah ya da bukatocin makaranta ayatul kursi Allah zaune da wannan gari na mulafiya Allah ba wannan gari kariya da mazafin na zuwa ayatul kursi da rikar jafu wanda aka hannun in bindiga Allah ba su mafita da wani sai da wasu lai. Makaranta ayatul kursi kuma Allah shirya su Allah canza masu wata za'a ba wadda suke gare ta ba alhamdulillah ya su yi Inna ina kalli kawasar ƙafa uku Allah shi albarkaci da manan alhamdulillah ya su yi karanta ƙulhuwan na uku ko yin bisimin lahadiyya ga iyayenmu Allah ya mata musu Allah ya daidaita mafantayen su Allah ya rika abubuwan su al'umma sai lafiya lahi iyayen da kuma suke nan raye Allah ya sa a gama lahiya al'umma sai lafiya lahi domin na hudu ko bismillah hadiyya ga waɗanda aka roƙa ka zai a wannan mahalli Allah ya kai na da gare su Allah ya nuna wata abubuwan su Allah kuma ya sa waɗanda a cikin matsala Allah ya yi waɗanda a cikin ni'ima Allah shi kara
Allah ya karba. Allah ya biya bukata. Allah ya yi bala. Kuma mun yi da kan da mu yi mu yi. Allah ya karba. Ya yi wata gora. Allah ya karba duka su da mu. Allah ya hore mu yi mu da mu. Ya ba ku kowa. Wanda mun yi da ka. Ba mu kai. Allah ya karba kai. Ba mu yi ma yi. Allah ya karba kai duniya da ya. Allah ya karba. وعلنا ربنا ولا تزغ علينا إنك ربنا ولا Thank you.
اللهم إنا نسألك بأهل الألوهيتك يا الله وبها إنجازك يا هادي وفي ملكك يا مالك وفي سلامك يا سلام وبكان كارك يا كحال وبكان كبارك يا كاتب وبها علمك يا حليم وإلى مثلك يا لئيم وبأين علمك يا عليم وإلى يقينك يا يقين وبسائر سمدانيتك يا صبر نسألك أن تجعل لنا من كل هم فرجا ومعرجا يا سميع يا سميع يا كريم يا مجيب يا من أعاد لكل شيء علما وأعد كل شيء قدرا اللهم إنا نشكو إليك ما لا فعل بك اللهم إنا نشكو إليك ما لا فعل بك اللهم فرج عنا وفرج أمة سيدنا محمد اللهم صل على محمد سيدنا محمد بحق رب العالمين حبانة المغروب سيدة أبانة كريم بيانة لكانة الأبانة يقيدة الصحابين اللهم لديه مالك الصارق الكافي هاشم العليم السلام الرحمن الكريم وحي القيوم النور اللهم إنا نعم إبارك أبناء إبارك أبناء إمائك أبناء سيدنا جلك أبناء سيدنا حبوك أبناء سيدنا قضاءك نسألك بكل اسم لك سميت من نفسك أو أنزلته في كتابك أو أنزلته أحدا من كتبك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وإلى أعزالنا وإلى مضمون مضموننا يا من أمرك بين الكاد والنور إنما أمرك إذا أنته أن تقول لكم تقول اللهم اغفر لأمتنا محمد اللهم ارحم سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وموالاه اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وموالاه يا من امرك بين الكاس والنور انما امرك اذا اردته ان تقول كن فيكون لا يملك علمك عن البيان وكفى كرمك عن السؤال ولا حول ولا قوه الا بك لك الحق والامر يا ابدي يا ابدي يا ظهري يا جميل يا من هو الحي الذي لا يموت نشكو اليك ما نفع اليك هذا ربك ربي عزه عما يشكون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين